السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أسافر لهدي قوما قوة جمال الآخر حجر النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة ألف ذري هدود أربعين دبقين daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan bigiri mai albarka wannan masallaci na jafin ƙwa'an inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai suna addu'a min kitabi wa sunna wallafar الشيخ العلامة سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى wannan shine zaman mu na goma sha biyu ko ce zaman mu na goma sha uku a cikin yaringar dauran wannan littafi mun tsaya akan addu'a ta sittin da uku a wata nuskar kuma saba'in da uku akan ta za mu tashi a yau insha Allah jiya mun tsaya akan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ta Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirah yau za mu tashi na 63 insha Allah الثالث والستون نقرأ رب أعني ولا تعن عليّ
رب أعني ولا تعن علي
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إليّ وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي رب أعني ولا تعن علي رب أعني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى واهدني ويسر الهدى إليّ وانصرني على من بغى علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك ذكارا لك رهابا لك رهابا
لك مطواعا لك مطواعا إليك مخبتا إليك مخبتا أواها منيبا أواها منيبا رب تقبل توبتي رب وإن قبل التوبة واغسل حوبتي وأرسل حولك وأجب دعوتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وأجب حجتي واهد قلبي وأحسن قلبي وسدد لساني وذكر لساني واسلل سخيمة قلبي واسلل سخيمة قلبي
wannan riwaya tana cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah da al-hakim a cikin al-mustadrak ala sahihain imam zahabi ya dace da shi wajen inganta wannan hadisi kuma imam albani ya inganta shi a cikin sahihu tirmidhi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon Allah da waɗannan kalmomi yana cewa Allahumma a'inni wala tu'in alayya ya Allah ka taimake ni kada ka taimaki wani a kaina Allah ka bani nasara a cikin dukkanin al'amurana kada ka baiwa wani nasara a kaina kada ka bai wani rinjaye a rabbi a'inni wala tu'in alayya ya Ubangiji, ka taimake ni kada ka taimaki wani a kaina. Addu'a ce mai kyau ko? Don duk abin da bawa zai yi, taimakon ya kamata ya nema. Allah, iyaka na abudu, wa iyaka na sa'inu. Gare ka kadai muke bauta, gare ka kadai, na'am, muke neman taimako. Yaran nan masu wasa, in ba su bari ba sai na zane ku. وانصرني ولا تنصر علي ألا كباني نسرة كذا كباني نسرة أكينا قومي ذي دنيا الله كباني رنجاي كزم كساء زمنيني من نسرة أما كذا كبي ووني لقسم متعي نسرة أكينا وامكر لي يا الله إن روانك كقل ka ƙulla min kubuta daga kowane irin bala'i da kowane irin makinci ka bani ikon kaucewa kowane irin makinci shi ne wa mukulli an gane wannan yawwa ma'ana ka saukar wa dukkanin mai ƙulla min makinci da dibirbircewa ta inda ba su taɓa sani ba kada a wayi gari wani ya ƙulla min makinci ya rabbal alamin an gani ko kuma abin da kake cewa ya Allah ka bani cikakken wayo wanda zan iya gane cewa an yi min dabara an dana min tarko a ko ina ko cikin dukkanin abin da yake gudanarwa wala tamkur alayya ya Allah kada ka bai wa na dama ya kulla min makircin da zai iya kama ni a tarkonsa in halaka an gane wannan shine wamfurli wala tamkur alayya ya Allah ka bani wayo da tunani da hanyar da zan iya warware kowane irin makirci da aka yi min ya Allah kada ka baiwa wani dama na yin makirci a kaina shine wankurli wala tamkur alayya wahdini Allah ka shiryar da ni an gani Allah ka shiryar da ni ويسر الهدى إلي ألا كسوك يمو هنيا شريا كسوك يمو شريا زوا قسام هنيا كما ديديتيا وانصرني على من بغى علي يا الله كتيمكين أكن دكا وان دي زالنشيني دو وان دي تشيني يا الله كتيمكين أكن سا إن زمناي نسرة نائي قاتو حقنا وان دي ورنسا an gane wannan kaga wannan addu'a ce ta adalci ba addu'a ce ba ta wuce iyaka kuma ka game ta ne gaba daya an gane wansurni ala man bagha alayya ya Allah ka bani nasara akan dukkanin wanda ya cuce ni ko wanda ya zalunce ni ko wanda ya rike min haƙina رب اجعلني لك شكارا يا الله يا أبنجينا كسنياني إن زمتو من يوم بوديا غريك شكار على وزن أ- أفعال كو صيغة تتم مبالغة يا الله كسنياني إن زمتو من يوم بيتي شاكرا أقول شاكرا أقول شكارا ya Allah ka sanya ni ya ubangiji ka sanya ni in zanto mai yawan godiya gare ka laka zakkara in zama mai yawan ambatonka a koda yaushe safe da marece ya zama ina yawan ambatonka fili da ɓoye ya zama ina yawan ambatonka kuma ina neman ka bani dacewa wajen ambatonka da abin da ya fi dacewa laka rahaban Allah ka sanya ni in zamto mai tsoronka dare da rana shi laka wahaban in zamto mai firgici da tsoronka da tsoron azabarka laka miqwa'an ya Allah ka sanya ni in zamto mai yawan da'a miqwa'an ai kathiru qaw'i mai yawan biyayya ga Allah Allah ka sanya ni in zamto mai yawan jayuwa zuwa gare ka ta hanyar aikata abin da kake so in aikata da kuma nisantar dukkanin abin da zai zama sabo ne gare ka laka mukhbitan ya Allah ka sanya ni in zamto mukhbit shine mai yawan kaskantar da kai gare ka ya Allah saboda girmamawa saboda kaskantar da kai gare ka ya Allah Allah ka sanya ni zamto mai yawan kankan da kai an gane awwahan muniba Allah ka sanya ni in zamto mai yawan kankan da kai wajen roƙonka kuma mai yawan mai da al'amari na zuwa gare ka da dogaro a gare ka akan dukkanin komai an gane wannan kaga wannan abubuwa jama'a sun hada cikan bawa da kankan da kansu ga Allah shakkaran zakkaran la rahaban miqwa'an ko awahan muniban kuma muna mutum yana nuna cikan ubudiyya ga Allah tsantsar bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da ya hada shi da kowa a wurin bauta ba an gane wannan kuma kaga anan akwai yin tawassuli ga Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa wajen ya tabbatar da mutum akan kyawun ayyuka shi za ku ji yana maimaita kalmar rabbi a cikin addu'a rabbi taqabbal taubati ya ubangijina ka amsa min tubana ya Allah ka amsa min tubata ka bani ikon tuba wa thabbit waghsil haubati ya Allah ka wanke min dukkanin zunubaina hauba shine al-ithm wa dhanb bima'ana imsah dhanbi wa ithmi ya ubangiji na ina roƙonka ka wanke ni daga laifukana da zunubaina gaba ɗaya wa ajib da'awati ya Allah ka amsa min dukkanin roƙona da na roƙe ka wanda zai zama mai amfani a gare ni wa tabbit hujjati ya Allah ka tabbatar min da hujjata an gani hujjata akan makiyana ka bani hujja mai ƙwari hujja mai ƙarfi ka bani ikon yin da'awa da kiran mutane zuwa ga aikata kyakkyawa da hani gabarin aikata mummuna da dalilai bayyanannu masu ƙwari daga littafin Allah da sunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gani uwa shine nan wa tabbit hujjati Allah ka tabbatar da hujjata wajen isar da sako wahdi qalbi Allah ka shirya da zuciyata zuwa ga saninka zuwa ga shiryatuwa akan hanya mai riciya wacce babu kaucewa a cikinta wa saddid lisani Allah ka daidaita harshe na wajen faɗin gaskiya da faɗin daidai ya zama bana yawan kurakurai bana yawan aika bana yawan aukawa cikin shirme da bankaura an gani Allah ka shirya ka daidaita harshe na ya zama ina yawan faɗin gaskiya ina yawan aikata abin da ya dace da daidai waslul sakhimata sadri ya Allah ina roƙonka ka fitar min da dukkanin wani mugun kulli a cikin zuciyata dukkanin wani gaba dukkanin iyayya dukkanin kike juna dukkanin ainihin wato hasada da kyashi da kin muminai Allah ka cire wannan dattin daga cikin zuciyata Allahu akbar jama'a kun ga wannan addu'a addu'a ce wacce ta kunshi dukkanin alkhairi ko haka ne Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi a wannan kenan saboda haka jama'a yana da kyau kware da gaske daga cikin manyan malamai ke tarihin shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sauraito cewa wannan addu'ar tana daga cikin mafi yawan addu'o'in da shekul islam ibn taimiyya yake yi an gani saboda addu'a ce wacce ta kunshi alkhairai masu ɗimbin yawa in dai kana so ka rayu lafiya a wannan duniya to ka jimanci wannan addu'ar wallahi al'azim babu wani wanda zai baka tsoro babu wani wanda zai firgita ka babu wanda zai iya rinjaye da kuma nasara a kanka ka san wani ma sai ya je a mai tsafi bayan an mai tsafi ya je makabarta ya sa hannunsa ya kwana a cikin kabari ai wani surkulle a ce in ka tashi gobe kada ka gaisa da kowa sai wanda zaka je neman bashin a wurinsa ko bashin dubu ɗari nawa ne yace ba ni ba za ka iya cewa a'a ba ce a ɗiba a bashi kuma ba za ka iya cewa yaushe za a dawo kuɗin ba saboda ka wani in ya ɗiba ya tafi ya tafi kenan wallahi ba zai dawo ba sai wata rana in ka ɗan tuna ka ce o na ba wani kaya kaza wuri guri kaza ko shi ne kawo kuɗin oho ka zama cikakkiyar saniya Allah ka tsare to kana neman tsarin Allah daga dukkanin rinjayen mazaji daga dukkanin sharrori irin waɗannan to ka yawaita yin wannan addu'a Allah ka amfanar da mu الرابعة والستون الدعاء ستين دهدو اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan addu'a wani hadisi ne mai girma imamu abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah duka sun fitar da wannan hadisi hakanan imamu hakim a cikin al-mustadrak ala sahihain yawan an gane wannan ok na'am ibn maja da ma'anarsa ko na'am wannan hadisi hadisi ne mai matuƙar muhimmanci da addu'a mai muhimmanci abu umama talbahiri Allah ya ƙara mishi yadda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce دعا رسول الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta roƙon Allah da kalmomi masu yawa jingim wanda har an wayi gari ba ma iya haddace wani abu mai yawa cikin sa qala sai yace ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah shin bana nuna muku abin da zai iya game dukkanin wata addu'a da manzon Allah yayi na alheri ba kai ma idan ka yi ta kowane alheri da Allah ya ba manzo Allah kai ma ya baka an gani to sai ya ambaci wannan addu'a mai dimbin albarka an gani kenan wannan addu'a jama'a ta kunshi kowane irin abu mafi amfani mafi tattaro alkhairai masu yawa na alherin duniya da kuma lahira don babu wani alkhairi face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba roƙon Allah shi ko ba ka bane babu wani sharri face manzon Allah ya taba neman tsarin Allah daga wannan sharrin an gane wannan kenan wanda ya roƙi Allah ya mafi alkhairin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa to Allah ya zai bashi dukkanin alkhairi kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin dukkanin abinda manzon Allah ya nemi tsari a kansa Allah ta'ala zai tsare shi daga dukkanin mene dukkanin sharri وسيجي سوى اللهم إني أسأل إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله مؤمنا من روانك دكا وانا الهيري دا النبيك محمد صلى الله عليه وسلم يتبر روانك الله كباب أنت من خيره ونعوذ بك Allah muna neman tsarinka min sharri masta'aza minhu nabiyyuka Muhammad daga sharrin abinda annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsarinsa sallallahu alaihi wa sallam an gane kenan an gane kowane angle kowane gefe ka riga ka game addu'an ka ta game ko ina wa antal musta'an Allah kai ne abin neman taimako an gane yawwa kenan al-musta'an yana daga cikin sunayen Allah haka malamin suka ce wanda ake neman taimako a wurinsa an gani kuma ai Allah ya faɗa wallahu al-musta'anu ala ma tasifun a suratul yusuf yawwa to wa anta al-musta'an Allah kai ne nan kadai ake neman taimako a wurinka وعليك البلاغ ألا دريك إسد بسن قومي يجي ولا حول باب وتدبار ولا قوة باب ولكأسي إلا بالله سيقى ألا ملك كثر في شيكري gani ma'ana Allah kai ne kaɗai kake yin taimako akan waɗannan al'amura kai ne kaɗai ke amsa dukkanin addu'o'i Allah ka amsa mana الخامسة والستون اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني wannan addu'a tana cikin sunan abi dawud da tirmidhi da annasa'i da wasu daga cikin malamai hadisi ne kuma wanda ke ingantacce an gane wannan imam an-nasa'i ya sanda shi a cikin as-sunan al-kubra ina kuma cikin musnad al-imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yana karantar da mu yadda zamu roki tsarin Allah daga sharrin al-hawas sune gabobi masu ji masu ɗanɗano an gane eh masu ji da gani da kuma ɗanɗano kasan abubuwan nan guda uku suke halakar da mutum ji gani sai mai ɗanɗano an gane to wannan addu'ar ta kunshi waɗannan neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda na guda uku bari mu dauki na farko Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin jina sharri mene ji ashe jina da sharri jama'a ai kwarai saboda Allah kuma zai tambaya akai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan da ji da gani da zuciyar da kake tunani Allah zai tambaya kansu baki da saboda haka sai ka nemi tsarin Allah daga jinka ya zama baka jin wani abu sai alkhairi an gani ma'ana ya Allah duk abin da ka haramta jinsa abin da baka yarda da shi kaman in ji shirka in ji wani abu na kafirci in ji giba gulma kenan ko in ji annamimanci hada wuri da in yi ƙarya ko in ji ƙarya ko in yi shaidan ƙarya ko in yi kiran ƙarya ko in dinga sauraron waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe duk wani abu mummuna Allah ka tsare ni daga sharrin jina ga waɗannan abubuwa amma wallahi wannan addu'a mai girma shi ƙwarai don idan Allah ya kare maka jinka ko za ka kubuta a gaban Allah. Gani? Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a hadithin Qudsi ko? Hadithin wilaya. Me ya ce? Nishin, gusan hadithin ba ne? Na? To, a tare shi mana in ya kwanta. وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه babu wani abin da bawana zai samu kusanci zuwa gare ni da shi kamar abin da wajabta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafiloli har sai na kaunace shi فإذا أحببته إذا أنك ولا شيء كنت سمعه الذي يسمع به سين زمنيني و سين زمن جنس ليكي جدي معنى باوا بني تبا جن وانا ابن شري wani bai dinga kwankwasa marfin kunninsa wanda zai cutar da shi ba wa basarahu alladhi yubsiru bi da kuma ganin da yake gani da shi ba za ka dinga kallon haramun ba akwai da yaushe irin kallon da zai cutar da kai ورجله التي يمشي بها لكم قفص ديك تفيا ديتا ويده التي يبطش بها لكم هنن سو ديك دمقارش ولئن سألني لأعطينه والله إذن يروقين ذنبش ولئن يستع ولئن يستعاذني إذن يني مكارياتا لأعيذنه ذنكارش أنقاني to kaga wannan kana neman tsarin Allah daga mene jinka Allah ya zama shi ne mai control game da jinka game da ganinka game da harshenka wa min sharri basari Allah ina neman tsarin ka daga sharrin mene ganina kada ka bani ikon kallon abubuwan da ka haramta na yawan kalle-kallen mata musamman a wannan zamanin namu malam wani in ya bude tiktok duk abubuwan da ya saba kallo da yake AI ne abin da ka saba kallo kana budewa su zai dinga kawo maka in kana yawan kallon yan mata waɗannan zaƙa-zaƙan karuwan yan iskan marasa mutuncin yan tsirara-tsiraran duk zai ta kawo maka sai ta kawo maka kai ta kallo wani sai awa uku yana kallon waɗannan yan mata ya buɗe wannan tana rawa tana kaza ya ce kai wow ko na buɗe baki gashi nan dai iri-iri wani ma ba zai tsaya abin kansa ba sai ya nuna wani kaga wata kai yarinyar ta cika ga kaza ga kaza ga kaza a ta lissafi kaga wannan sharri ne to ka nemi tsarin Allah daga min ganinka ya zama kana kame ganinka ga barin dukkanin abin da zai cutar da kai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin sharrin gani jama'a kada Allah ya baka ikon kallon mutane kallo irin da wulakanci kallo irin na kaskanci ka dinga kallon mutane kawai kaskantattu kai kafi kowa ka ɗaura wa kanka girman kai da jiji da kai kana ganin cewa kai ka kai mada an gane wannan to babu wannan sai ka nemi tsarin Allah daga wannan sharri jama'a mun gane wannan wa min sharri basari Allah na neman tsarin ka daga sharrin ganina wa min sharri lisani Allah ina neman tsarin ka daga sharrin harshe na ka kiyaye ni ga barin furta abin da ba ka so ka kiyaye ni yin karya yin gulma haɗa wuri zagi ƙazafi ko jifan wani da aikata batsa maganganun banza faɗin zantaka irin na shirka da bid'a da dukkanin abin da zai ja min fushin Allah ba da shaidan ƙarya duk waɗannan ababe ne na sharrin harshe ne Allah ta'ala ka tsare mu baki da wa min sharri madha wa min sharri lisani Allah ka tsare ni daga sharrin harshe na wa min sharri qalbi Allah ka tsare ni daga sharrin zuciyata kaji asalin nan ne dama central organization system ko duk wani abu daga zuciya ke fitowa to kana neman tsarin Allah daga ina daga sharrin zuciyarka daga miyagun ayyuka daga miyagun lamura kamar munafurci hassada kyashi mugunta mugun kulli girman kai mummunan zato duk wani abin da za ka kudirce a ranka mummuna kana neman tsarin Allah da gare shi a zuciyarka an gani da kuma san duniya da sha'awarta da shubuha duk waɗannan ababen jama'a ayyuka menene ayyukan zuci ne Allah ka mana tsari wa min sharri maniyyi Allah ina neman tsarin ka ka tsare daga sharrin maniyyi na ta ji fa wata addu'a daga manzon Allah Allah ka tsare ni daga sharrin maniyyi na dan duk lokacin da maniyyi yayi tunkuda a jikin mutum to lokacin ne sha'awa take bi take motsawa dan shi manin yana zuwa daga sassan jikin mutum ne duka ko ina sai ya amsa yayin da zai fita ma'ana kana neman tsarin Allah daga farjinka al'aurarka da Allah ta'ala yi maka kada a wayi gari ka je ka auka shi a cikin abin da bai dace ba kamar me kamar zina kamar liwatu kamar yawan istimna'i an gani da dukkanin wasu abubuwa na haram waɗanda Allah ta'ala ya haramta da dukkanin irin abin da zai kai mutum zuwa ga yin zina irin kallo irin shafan jikin mace tafiya zuwa wajen da za ka yi zina da ƙulla azama da niyya ta yin zinan shi karan kanshi dukkanin waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwa ne masu yawan fitina muna fata Allah ta'ala ya tsare don haka jama'a wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya dinga yawan yin ta Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri maniyyi Allah ka bani bin kiyayewa addu'a ta 66 Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام قلت ومن سيء الأسقام wannan addu'a tana cin sunan abi dawud da sunan nasa'i da musnadin imami ahmad imam al-albani ya inganta su a cikin duwannan tafas sahihu abi dawud sahihu at-tirmidhi sahihu an-nasa'i Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da jama wannan addu'a addu'a ce mai dimbin albarka kwarai abinda kake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras ya Allah ina neman tsarinka daga cutan al-baras an gani al-baras ita ke cewa mene kuturta wasu suka ce ba shi bane al-baras al-baras daban an gani al-juzam kuma daban al-baras cuta ce kamar ta kirci an gani an san kirci a malam bakar kirci yawwa cuta ce da ke kawo fatar mutum ta yi masa kamar ƙaruwa fatan ka ta dinga lalacewa ƙuraje masu ƙaiƙayi ko su dinga fitowa yawwa ko ina jinta ya dabbara dabbare kaga ya shishkata yadda ka san irin makero a jikin mutum duk inda kuma ka sosa sai ya kwaye kaga ruwa na fita a wannan wurin shine cutan albaras cuta ce mummuna kwarai cuta ce mai gallazawa jikin ɗan adam malam to kana neman tsarin Allah daga wannan cuta na albaras an gane wannan wal juzam da kuma cutan kuturta wace waljinun da kuma hauka ka Allah ka tsare mu da hauka dama ga iska ta fara bugawa sai malam abin da ke faruwa shine galibin shedanin aljinu idan irin wannan lokacin yayi wannan iska da kake rainawa ai kaje bayan gari zaka tafi karfi ko sai ka je bayan gari zaka tabbatar lallai iskarin ta da bala'in ƙarfi dan duk wani abin da ke tsaye in dai ba ƙarfin shi zaka ƙarfi zaka ta, ta iya ture shi to kafin kamar da ake ce ma ba wuce ce ma aljanu ne iskoki ko iska ko daga ce su iska ne su ruhi ne babu jiki haka Allah ya yi su an gani ruhi ba ne ba jiki saboda haka abin da za su gina ma na gidaje ba za ka iya gani a zahiri ba sai dai a mafarki ko wani abu to gidajen da suke ginawa suke rayuwa a ciki ita wannan iska idan ta zo takan zo ta rushe waɗannan gidajen saboda sanginta da ƙarfinta ta rushe waɗannan gidajen ta kuma fatattaka wajen da suke rayuwa to da yawan sukan samu kansa a cikin tashin hankali irin wannan lokacin yayi wasu sai dai su yi ƙaura daga yankin da suke zuwa wasu wuraren daban har sai wannan wezan ya canza sannan sai su dawo to sai su dinga tashi daga gidajen nasu suna dawo cikin mutane idan wannan lokaci ne saboda haka wanda ke da tsohon cutar hauka sai ga a wannan lokacin na sanyi fi tashi saboda me ya baro gidansa ya dawo jikin mutum ya samu mafaka a wajen ya faci shi yasa ba shi da ya ce a'a iska fa ta busa kuma ka lura da kyau babu lokacin da kake ganin mahaukata da wanda ke dan matsala hauka yake yawan motsa kamar lokacin mai wannan iskan to shi dan suna bin iskan sai su dinga dawa jikin yan adam suna fakewa a jikin suna cutar da su to kana neman tsarin Allah daga mene cutar hauka hauka ba cuta bace da ke da alaka da aljanu a koda yaushe akwai rikicewar kwakwalwa na'urar jikin dan adam akwai lantarki da Allah ya sa a jikin dan adam su ke raba wutar lantarki da kasai lantarki da kasai ne akwai a jikin dan adam tana tsayuwa jinka zai tsaya cak ga dai mutum amma bai iya komai saboda wannan lantarkin ta tsaya ba sa aiki ka lura da cewa a wani lokaci idan ka lulluɓa da bargo irin duniyar kulan nan in kai haka da hannunka da kake gani wuta wani lokaci haka ji fas fas ko ba ka ji wannan ilatar ɗin jikinka ne yake haɗuwa da wannan wannan duniyar kulan saboda haka ƙwaƙwalwar nan akwai wasu sinadarai da wasu wuta wanda Allah ta'ala ya sa shi yake kai komo tsakanin ƙwaƙwalwa da zuciya yake kai sako ga dukkanin abin da ɗan adam zai to idan aka samu spark ko a gida da aka ce waya ta yi spark me yake faruwa wasu jijiyoyin ta ne wasu wayoyin ta sirki ce gashi fankocin nan sashen da sun mutu ko spark aka samu ai da sun ne. to dole sai an yi ne sai an yi gyara to duk maganin da za a sha kuma yana ƙoƙarin gyara waɗannan jijiyoyin da suka samu matsala ne yana gyara su yana jona su yana wanke hanyoyinsu don su gyaru mutum ya dawo cikin hayyacinsa jama'a mun gane wannan daga cikin magungunan da ke taimakawa ƙwaƙwalwa sosai musamman akan wannan bigire akwai abin da ake ce ma harmal harmal sunan shi an gane yana tasiri kwarai akwai wani wani tsoro shi ya ce shi sazab wasu ya ce musu shazab wasu ya ce mishi sazab yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen magance matsalar hauka da farfadiya da kuma abin da ya shafi gijib waɗannan guda biyu an haɗa su aka kwaɓa su da zuma in dai ana yawan shan su da izinin Allah mutum zai zai fama da matsalar wannan cutar hauka saboda in suka samu shaidani da ke bin hanyoyin jini yana haddasa wannan me yake cewa spark ko min spark da hausa ai kaji yana haddasa wannan cin karo da yamutsi an gani yana haddasa wannan cin karo da yamutsi a cikin kwakwalwar mutum to da izinin Allah zai kori wannan shaidani ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace in kun kiyaye ruwanku wannan kenan jama'a don haka wannan yana daga cikin abin da zaka nemi tsarin Allah daga shi ne cutar hauka cutar hauka malam kuma mafi yawa ana gadon ta saboda ka idan uwa mahaukaciya ce suka ta da ƴaƴan da sun zama mahaukata ko da lafiyar su lau in suka sauka a layi malam sai gada wannan fa akwai wani ɗan sofai na hauka a jikinsa me yasa ake gada hauka ta ɓangaren uwa amma mafi yawa ba a gado ta ɓangaren uba ana gado ta ɓangaren uba amma ba ko da yaushe ba mun gane wannan an fi gado ta ɓangaren wa saboda me yawwa ba sharuwan ba ku ce saboda haihuwa ba ku fahimta ba wasu na yi bayani in tambaye ku mana da naman jikin wane ne ake ake samowa ake Allah ke tattarawa ya samar da wani ɗa naman jikin uwa ne jikinta ne ƙashinta ne ɓargonta ne jininta ne ruwan jikinta ne komai nata ne jijiyoyinta ne naka sinadarin mahaɗi ne an gane wannan saboda haka kuma in ta shayar da ɗa lokacin da yaro ke zuƙan nonon nan yakan bi ƙwaƙwalwar shi ko ina da ina yana shiga da zuciyarsa da ko ina shi yasa wasu idan uwa ta haifi idan mahaukaciya ce tana haihuwan ɗan kafin ta bashi nonon farko sai maza a yage shi a ɗauke shi sai a je a ci gaba da bashi nono masu abu to cikin ikon Allah sai ga Allah ya kawo sauki ya zama ba shi da wannan matsalar haukar don ta mahaukaciya a nan a nan a nan yan kaji ba sani ko ta rasu ko tana nan uku ta haihu mahaukaciya malam ta haihu ka sa ko su matsiyatan mutane sai kawai mutum ya je ya danne mahaukaciya ya yi zina da ita saboda an ba shi wani sihiri cewa in ya yi zina da mahaukaciya zai samu kuɗi kai malam bokaye akwai sharri kai Allah wajen bokaye ku ci abin ba kuna tsoro yawwa masu shiriwa Allah ka shirya su masu shiriwa Allah ka shirya su wanda ba za su shiriwa kuma Allah ta'ala ka nuna mana ƙarshen su malam bokanci masifa ne bokanci bala'i ne a cikin al'umma ana zaman lafiya in ga an haukata wani lafiyar salwa ko shi ta haife shi ko to boka ne in ga an kashe wata kishiya boka ne in ga an yi ma wani sammu boka ne in ga wani mashin ɗin shi ya lalace an rasa yadda za a yi da shi boka ne wallahi malam kana sana'a ya maka sihirin da duk abin da ka mallaka zai lalace da kai har ƴaƴanka boka ne sharrin boka kuma yana nan su mutane ana agatawa da agata malam matsiyaci kai la haula wala quwwata illa billah malam wallahi ina muku rantsuwa da Allah babu yadda za a umam ta zuwa lafiya ana bokan shi ku rubuta wannan ku aje duk wani abin da kasan za a yi shi boka ya fi wannan sharri boka ne zai ce mutum ya je zina da mahaifiyarsa ko ya yi zina da yarsa ko ya je ya yi liwafi mutum sai ya zama dabba yake yin liwafi wata ce ta je sai ta yi maɗugo da wata na wata karuwa da ta tuba da ce kai na ga bala'i ɗaukar ta aka yi haya aka yi ta otel za a zina da ita to wanda ya shigo ɗakin ya fara yin zinan da ita yana kan yin zinan da ita sai kuma wani ya shigo ɗakin ya zo shi kuma yana luwaɗi da wannan shi yana zinan ita shi kuma ana luwaɗi da shi ta ce kai wannan sun fi ni iskanci ta ce ina iskancin dole ne ta ce wallahi ta tuba malam kalli musiba ka duba wannan bala'i malam Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu min aljunun Allah ka tsare mu daga ainihin wato cutar hauka wal juzam da kuturta kuturta tana lalata gashin kai ko ta lalata mene gabobi gaban ka dinga guntulewa ya tsusi ta guntulewa ya zan kafa su guntule ka malam za ka gane ni'iman ya tsaba malam sai sai ka je wajen kuturu ka tafi katan da shi yana ji yana gari yana sai ya dauki wannan abin haka ba zai iya ba dole sai dai ya rarime da hannayen guda biyu ya ɗauka ya lalata idanu ta lalata hannu hatta magana mutum ta canza ta mutum ya kuma magana da hanci ruwa ya dinga zuba ruwan gyambo a dinga zuba a jikin mutum malam munin cuta ce to annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a neman tsarin Allah daga dukkanin ainihin wacin kuturta wa sayyil asqam to kun ji manzo Allah sai yayi gama gari yace wa sayil asqam da dukkanin wata mummunan cuta duk wata cuta mummuna Allah kai mun tsari da ita ina maka rantsuwa da Allah in kana yawan wannan addu'a Allah ba zai taba jarrarka da wata muguwar cuta da za a yi nemi maganin ta a rasa ba kowace iri ce اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون أها والجذام wa min sayyi'il asqam Allah duk nau'in cuta da ka sani shine al-asqam jami na suqub shine rashin lafiya duk wani mummunan rashin lafiya Allah ka tsare ni Allah ka kare ni kidan koda za a jarabce ka za a jarabce ka da mai sauki ba mafi muni ba Allah ka kare ni mu tafi ko na'am تفتن بقي اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأعمال والأهواء والأهواء wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Ibn Hibban al-Busti da Imam al-Hakim an-Nisaburi a cikin al-Mustadrak da Imam Tabarani a cikin Mu'jam dinsa kuma hadisi ne ingantacce yana daga cikin addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq ya Allah ina neman tsarinka daga dukkanin miyagu mugayen ɗabi'u jama'a kun ji duk wata muguwar ɗabi'a ka nemi tsarin Allah daga me na'am daga ita mummunar ɗabi'a jama'a idan ta kama jikin mutum sosai ko to ɗan adam halaka yake an gane wannan ɗan adam halaka yake saboda babu a rayuwarsa gaba ɗaya kamar miyagun ɗabi'u da me da kuma halaye an gane wannan Allah ta'ala ka ba mu kariya sai me wal ahwa'i Allah ina neman tsarin ka auke wal a'mal Allah ina neman tsarin ka daga miyagun ayyuka duk wani aiki mummuna ya Allah ina neman tsarin ka daga wannan mummunan aiki wal ahwa'i Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin mummunan son zuciya kai Allah ka tsare mu daga son zuciya malam idan zuciyar mutum ta lalace ko to dan adam ya riga ka san condemn mene ne condemn ma'ana babu abin da za a mora ko to wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga wannan wannan hadisin na farko da muka karanta din yanzu Imam Tirmidhi ya fitar da shi amma akwai riwayan al-Imam Tabarani ta saba da wannan an gani a riwayar al-Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da Imam al-Hakim kamar yadda malam ya kawo mana su sun yi ƙari a nasu yadda ya zo a nasu addu'ar اللهم جنبني منكرات الأخلاق ألا كنيسا تاني دجميع بن تبيئو دهالعي والأعمال جميع بن أيك والأهواء دمونا صنزوشيا والأدواء جميع بن شوتتك كذي كذا أقول آي الرواية الطبراني لإمام الحاكم أثناء المستدرك an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace kenan akwai ƙari a nan wal ahwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah ne daga waɗannan miyagun ayyuka na zahiri da baɗini an gani son zuciya mummuna abu ne na fili ko na boye na boye sai an yi ne za ka ga alamu ko amma dai aka kalle mutum ka ce wannan mutum mai san zuciya ne ko mai san zuciya bane zaka iya ganewa sai yayi ne sai yayi aiki sannan ɗabi'u da halaye su ma an gane kamar me kamar mugun kulli kamar mutum mai yawan gaba kamar mutum mai hassada ita ma rowa abin da muke magana a jiya ko shekarun jiya lalaci ko da ragwanci da mummunan zato da girman kai da jiji da kai da takama duk waɗannan cutukan menene cutukan zuciya ne to kana neman tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min munkaratil akhlaqi daga dukkanin miyagun ɗabi'u da halaye kaga waɗannan abubuwan da muka lissafa dukansu menene miyagun ɗabi'u da halaye ko gulma tsugudidi ma munahinci ko hada wuri hada wani da wance ko hada wance da wani ko hada wani da wani ƙarya duk waɗannan abubuwan abubuwan da ke da alaƙa da zuciya to kana neman tsarin Allah daga dukkanin miyagun ɗabi'u kenan menene kishiyar mummuna kyakkyawa kenan guddi guddi kaman ka ce kishin almunkar shine mene la alma'ruf alma'ruf shine guddi na mene almunkar shi yasa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kaga almunkar ضد المعروف والمعروف ضد ماذا المنكر an gani to me ake ce ma almunkar me ma'anar kalmar almunkaru take nufi shi na da abin ƙi ne amma da za ka yi bayaninsa shi ne abin da aka san muninsa ta fuskar hankali da kuma shari'a an gani shi ne abin da me aka san muninsa ta fuskar hankali mai lafiya da kuma shari'a a hankalce ko mutum ba musulmi ba ne ko mutum ba ma guje ne za ka ya tsani yin ƙarya haka ne ya tsani ha'inci ya tsani hassada da ƙyashi ya tsani gaba ko da waɗannan ko girman kai ko wani makamancin wannan saboda ɗabi'ar ɗan adam ma ba ta son waɗannan miyagun ɗabi'u da miyagun halaye an gani to duk waɗannan miyagun ɗabi'u da halaye kada neman tsarin Allah daga gare su an gane wannan to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga miyagun ɗabi'u da halaye saboda me saboda miyagun ɗabi'u jama'a yana korewa mutum musulunci ma gaba ɗaya fa kun san haka yana kore musulunci ne gaba ɗaya kuma cutar wanda miyagun ɗabi'u da halaye suke yi suna cutar da bawa a duniya da kuma lahira gaba ɗaya miyagun ɗabi'u da halaye suna cutar da mutum a duniya da kuma lahira gaba ɗaya kuma suna cutar da shi hatta a cikin al'umma ana zaune sai ga da wani ya sai ga duk an tashi an tarauki an bashi an gani cutar da an ga wani ya keɓance da ce kai ba ne wani abu kusa kulla da wani ba ko ce me ya faru ce duk ilalin in ka kuskura kuɗin ka ya shiga hannunsa shi kenan ka gama yawo ma'ana mugu ne shi ne biyan bashi ko yana da shi zala ce maƙwai ghaniyi zulmun kin biyan bashi aikin zuciya ne ko aikin gaba ne ban ji ba zuciya manzala ce maqdul ghaniyi kin biyan bashin mawadaci zulmun mugunta ne cuta ne zalunci an gane Allah ya tsare shi ko manzon Allah Allah shi ko manzon Allah Allah ya kusa saboda me yace bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an aiko domin in cikanya kyawawan dabi'u da kuma halaye an gane wal a'mal Allah ina neman tsarinka daga dukkanin miyagun ayyuka na fili kamar me ku ta lissafawa ji shaye-shaye shirka kisa zina sata cin riba sabawa iyaye cutar da makota zalunci cuta ko faɗin alfasha an gane wannan gulma kallon haram abubuwa iri-iri ga sunan dai barkatai inda za ka lissafa za ka kai in ka je littafin alkaba'ir na imamu zahabi sai ka biyan su ga sunan barkatai mun gane wannan to don haka musulmi yana da buƙatar ya nemi tsarin Allah daga miyagun ayyuka na fili da na ɓoye na haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman tsarin Allah daga wannan sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi ingantacce cewa أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مسلمين دي قوة مسلمين كان إيماني شين وندي في كاوا وانهالاي إن من ظن الله حديث إن كتش إمام أبو داود بترمي زنف تدش من قال وانا الله تعالى يسام داش كما النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص يا فلا cewa manzon Allah ya kasance yana cewa inna khiyarakum lallai mafiya alherin cikin ku ahasinukum akhlaqa waɗanda suka fi kyawawa da tsabtatattun ɗabi'u waɗannan su ne mafiya alkhairi a cikin ku wannan hadisi kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi mun gama guda biyu ko wal ahwa mummunan son zuciya malam son zuciya duk lokacin da ya auka wa bawa to takan halakar da mutum ne duk wani mai bid'a bai fara yin bid'arsa ba sai ta hanyar son zuciya ke yasa malamai ke cewa in bid'a ahlul ahwa mabota soye soyen zuciya mun gane wannan son zuciya ke kawo mene ke kawo bid'a son zuciya ke kawo mutum ya auka shirka san zuciya ke kawo mutum ya je ya tsafi san zuciya ke kawo mutum ya aikata dukkanin wani zulumin da zai iya halakar da shi ina fata mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wannan saboda ya nuna mana cewa jama'a san zuciya shine asalin tushen bata ko yanzu wanda ka je ka same shi batacce yana shirka da Allah kirista ko ba yahudi me zai kawo maka in ka ce dan me kake yahudanci sai kware ka kai baka gane bane ai asalin addinin ai kaza sai baka hujja ko to da malamai sun ce ma dalla man dalla illa tahta hujjatihi wanda ya bata bai bata ba sai karkashin hujjarsa shi ma wai yana da hujja eh batan ma da yayi yana da hujjan batan sun gane wannan Allah ka tsare mana imanin mu ka zama san zuciya bala'i Allah ta'ala da kansa ya hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bin san zuciya saboda me saboda san zuciya ke auka mutum cikin kowace irin fitina kuma san zuciya ke sa mutum yana ji yana ganin gaskiya ya kauce mata san zuciya ke sa mutum ya karyata sakon annabi Muhammad ya kuma gaskata na wani kamar ya san zuciya ke sa Allah ta'ala ya sanya marfi akan zuciyar mutum ya bame ta ba zai ƙara ganin alheri ba sai dai ya mutu yana wannan sharrin me Allah ya ce manzon Allah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq kada ka bi soye soyen zukatan su ka bar abin da Allah ya aiko ka da shi na gaskiya li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja aya ta gaba Allah ya ƙara ce mishi wala tattabi' ahwa'ahum وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك kada ka bi soye-soyen zukatansu kai taka tsantsan da su kai hattara da su ka su fitine ka a wani bangaren abin da Allah ta'ala ya saka zuwa gare ka shi yasa mutumin da ke bin son zuciya to da shi da tunkiya gwara tunkiya ma da shi ka duba dan adam da Allah ya bashi hankali amma Allah da kansa yake cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ka bani labari game da wanda ya ɗauki son zuciyansa a matsayin abin bautansa afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai zaka iya zama wakili a kansa kamar wani mai gadin da zaka iya tankwara shi sai ya batta Allah ya ce manzon Allah am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun ko ku kana tsammanin waɗannan mutanen suna ji ji irin na sauraro da hankalta ne ko kuma suna da hankali ne Allah ya ce a inhum illa kal an'ami kai waɗannan mutanen kamar tumaki suke balhum adallu sabila kai sun ma fi tumaki bacewa ga barin hanya ka wani bai ce sai Allah ko me ya kawo wannan son zuciya Allah ya ce fa amma man tagha aha wa athara al hayata ad-dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa أما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى kaji duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah ya nisanci son zuciya ya kyale son zuciya abinda ransa yake so ya danne ta ya hana ta sai abinda Allah yake so sai abinda manzon Allah ya kira zuwa gare shi to wannan aljanna ce makomarsa Allah ka sa mana ciki annabi Dawud alaihi salam Allah ya aiko shi da faslul khitab shine hukunci da rabar gima tsakanin mutane amma Allah ya ce annabi Dawud ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa annabi Dawud Allah ya ce kakkabi son zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya batar da kai gabar hanyar Allah Allah ka tsare mu dan haka kaji wannan kenan shi sa Allah ta'ala kuma yake magana da mumine gaba daya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa in lam yastajibu laka hujjojin da kake kawo kafirai kai mun tambaya in ba su baka amsa ba fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum ka sani suna bin soye-soyen zukatan su wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah babu wanda ya fi bata kamar wanda ya bi son zuciyansa ba tare da wani shari'a daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shirin da mutanen da suke azzalimai Allah ka tsare mana imanin mu kuma Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kada ka yadda kada ka kuskura wani wani ya kawar da kai gabar bin hanyar Allah wanda bai yi imani ba wattaba hawahu kuma ya bi son zuciyarsa fatar da sai ka halaka Allah ka tsare ni don haka daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane bi akwai son zuciya akwai hadisi a cikin muslim imam ahmad daga abi barzat al-aslami Allah ya kara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna mimma akhsha alaikum shahawatil ghayy fi butunikum daga cikin abin da nake jiye muku tsoro akwai sha'awar sha'awar yin zalunci cikin abin da za ku dinga samu kuna sawa a cikin cikin ku mutum ya dinga bin sha'awa na ya zai cuci mutane ya zai hakin din akan mutane ya za a iya nemi kuɗin ruwa ya za a yi kaza kaza duk dai don a ci a sha wa furujikum da irin abin da za ku dinga samu don ku je ku biya bukatan farjin ku mutum ya je ya zina wata je ta yi luwadi wata ta yi maɗugo wata ta yi kaza manzon Allah ce daga cikin abin da ke ji muku tsoro sha'awa sha'awe wanda da shi za ku dinga ciyar da cikin ku da kuma farjin ku wa mudillatil hawa sannan kuma da son zuciya mai batar da mutum gabar mun hanyar Allah Allah ka tsare mu daga jama'a dole ne mutum ya yi kokari wajen ya nemi tsarin Allah daga son zuciya an gane wal adwa sai kuma miyagun cututtuka kowane iri kamar da yazo a ƙarin wancan riwaya din wal adwa'i da dukkanin miyagun cututtuka kowane irin cuta mummuna mai karya jiki kana neman tsarin Allah daga gare ta Allah ta'ala ya sa mu dace ina ga sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni insha Allah abin da makaranta daidai Allah ta bi tarayya a cikin lana wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙwarai ka biya mana bukatun na alkhairi ka sanya aljanna ta mutum kuma a gare ya rabbal alamin ya mujib sa'ilin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh